أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله da mu cikin wannan masallaci a irin wannan kwanaki da muke karatu cikin wannan littafi na risala muna fata abin da za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai Allah ya kai lada ga shi mawallafi na wannan littafi inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana jiya mun karkara karatu a babin da yake magana kan aikin hajji da umra yau za mu shiga sabon babi da yake magana kan lahiya da yanka da sauransu malam ya ce babun fil bahaya wal zaba'ihi wal aqiqati was saidi wal khitani wa ma yahrumu min al at'imati wal ashriba wayannan su ne abubuwan da za a karanta a cikin wannan babi babi ne da zai magana kan lahiya da sauran yanke-yanke ga baki ɗaya zai yi magana a kan suna yanka da ake yi na suna wasaidi zai magana a kan farauta walkhitani zai magana a kan kaciya wa ma ya harumu da abin da ke haramta min al'ad'imati na daga abinci wal ashribati da abin sha wayannan abubuwa guda bakwai shine malam zai tattauna a kansu a cikin wannan babi din insha Allahu malam yace wal ubhiyatu sunnatun wajibatun lahiya sunna ce wanda take wajiba in an ce sunna wanda take wajiba ko kuma an ce ita kanta lahiya abinda ake nufi da ita shine dabban da ake yankawa a ranan idi babba an ambaci wannan an ambaci wannan dabba da ubhiya saboda ana yanka ta ne lokacin walaha mun gane ko lokacin da ya halatta a yi walaha a lokacin ne ake yanka wannan dabba sannan kuma lokacin da ya halatta a yi walaha shine lokacin da ya halatta a yi sallah na idi din sai aka ambaci dabban ma ga baki ɗaya da sunanta ubhiyya daga wannan ne ta samo sunan nata to kaga ba za a ce za a tashi yin mun san dai walaha mun san me ake nufi da ita daga lokacin da rana ta riga ta tashi yawan lokacin yin ta kenan mun gane ko kaga ba za a ce da asuba za a yi wannan yanka ba ba zai yi ba yawa sai bayan walahaɗin sai bayan liman ya yi nashi yanka in kuma liman ba zai sami yanka ba to ana yin sallah sai ya umarci mutane gaba ɗaya su je su yi yanka duk dabban da aka yanka ta kafin liman ya yi nashi layya ɗin to wannan dabba sai an sake saboda haka ba a yanka dabba layya da asba har sai bayan an sauko daga masallaci. mun fahimta ko a musamman a wannan rana na farko a ranar idi din amma a rana na biyu da rana na uku to waɗannan duk za ka yanka shi a kowane lokaci da ka samu to duk za a yi bayani a ciki ya ce suna ce wajiba alama nista ha a kan wanda yake da ikon yi wanda yake da ikon yin lahiya to suna ne wajibi a kan shi ya yi wannan lahiya ɗin. Menene istida'a wato ikon yin wannan lahiya? Kaga wannan ya kore maka dukkanin wani abin da zai kasance zai wahalar da kai a wajen yinsa. In sayan ragon lahiya zai wahalar da kai, sai ka sha wahala ba ka da ikon sayan shi, to lahiya ta riga ta sauka kai. mun gane ko ba za ka ce bari na je na ci bashi na yi lahiya ba a baka da iko in ka ji wajen wasu malaman ma kamar ibnu habib da yake fassara ma'anan istida'a din nan akai samun ikon yi yace shine wanda yake da dukiyan da ba zai dan ya cire wannan dukiya ya sayi abin lahiyan a wannan shekara ba zai raunana ba to shine wanda lahiya take kan shi saboda haka shi addinin musulunci mai sauƙi ne in ba ka da shi bai zanto wajibi a kan ka yi ba wannan kenan wa aqallu ma yajzi'u mafi karancin abin da yake isa ayi lahiya da ita min al-asnan na daga shekaru na wayannan dabbobi shine a samu aljazaku abin da ake kiran shi jaza min al-ba'ani daga cikin wato dangin raguna daga dangin rago ko tinkiya to a samu wanda ake kiran shi ba'an jaza'u wanne ne wannan wa ibn sanatin shine ragon da ya cika shekara guda to wannan ya kai a lahiya da shi wakila aka ce ba ma haka ba ibn samaniya ta ashirar ragon da ya kai shekar wata takwas ma ya kai a lahiya da shi wakila wayansu malamai suka ce a ibn ashirata ashhurin shine ragon da ya kai wata goma in a cikin layin fararen nan ne to waɗannan su ne abin da suka kai a ilayya daga nan kuma abin da ya yi sama abin da ya yi ƙasa kan ba su kai ba amma daga wannan rago ɗan shekara guda ko wata takwas ya yi sama to wannan duk ya kai a ilayya yawa babu iyaka ta sama amma ta ƙasa wato abin nan shine yake wata takwas wata tara wata goma har zuwa shekara wasani in an ce sani ko minan mazu daga cikin dangin awaki wa huwa ma aufa suratin shi wanda ya cika shekara guda wada khalafi saniya ya shiga shekara na biyu in dai a dangin wato jajayen nan ne su ne awaki ba tumaki ba to wannan kan sai ya cika shekara guda wala yajzi'u min ad-dahaya min al-ma'azi wal-baqari wal-ibli illa saniyu malam ya ce baya isa fa alahiyan nan minal ma'azina daga awaki wal baqari da kuma shanu wal ibli da raquma illa sani sai dai wanda ake kiran shi saniya wanne ne saniya din shine malam ya soma yin bayani ɗaya bayan ɗaya yace wa sani minal baqari in kaji an ce saniya a cikin raquma shine ma da khalafi suratul rabi'a wanda suka, suka shiga shekara na hudu, in a raƙumi ne, sai ya cika shekara hudu. Saniya, sai ta cika shekara hudu cif, to shi ne ta kai a yi lahiya da ita. Mun gane ko? Wa saniyi min al'ibili, a cikin kuma raƙuma fa shi ne Ibn Sitta Sinina, ɗan shekara shidda. Mun gane? to wa fuhulul ba'ani fil bahaya aflal min khisyaniha wato abin nan karan rago rago cikakke a al'amarin lahiya afdal shine yafi min khisyaniha daga rago wanda aka dandake shi saboda ana lissafa yan an dandake rago ai an rage mishi a cikin halittan shi an rage wani abu saboda haka wancan wanda ba a riga an daddake shi ba to wannan shine yafi falala wajen lahiya wa khisiyanuha sannan ragon da aka daddake shi afdal shine yafi falala min inasiha daga tinkiya mun fahimci wannan wa inasiha sannan kuma tinkiya afdal ita ce tafi falala min zukuril ma'azi daga daga akuya wato taure mun gane ko? Wa min ina siha da kuma ma ita kanta akuya ɗin ta macen taure. To, fuhulul ma'azi, shi taure kuma abdal shi ne ya fi falala a al'amarin layya min ina siha daga ita akuya. Wa ina ma'azi, ita akuya abdal ita ta fi falala min al'ibili daga raƙumi. Mun gane ko? walbaƙaru da ma saniya fil da haya a cikin al'amarin lahiya. In dai a lahiya ne, to haka jerinsu yake, daga rago sai wanda aka dandake shi, sai tunkiya, sai taure, sai akuya, sai raƙumi, sai saniya. Haka suke a jere a al'amari na lahiya. wa amma fil hadaya amma al'amari na hadaya kuma wanda ake yi can makka ga wanda ya je aikin makka to fal ibl kaga raqumi afdal shine yafi falala summa al sai saniya summa da'an sai rago summa al ma'az sai kuma akuya wato sun kuyan wancan juyin wancan kenan al'amari na hadaya amma al'amari na lahiya to waɗannan ƙananan daga kansu aka taso amma rago shi ke gaba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi lahiya da raguna guda biyu kabshain ko raguna guda biyu akranainin masu kaho al'amarin hadaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yin hadaya da hadayen da ya yi da rakumi ne to inda aka gano falalansu kenan mun gane ko malam ya ce wala ya juzu bai halatta ba fi shay'in min zalika cikin ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu hadaya ko lahiya bai halatta ba yi da al'aura'a wala maribun al'aura'u wala maribatun wala al'arja'u albayyin dalaquha wala al'ajaffa'u allati la shahama fiha in ka je sayan rago na lahiya ko kuma na hadaya to ka duba wannan rago ɗin domin bai halatta a yi lahiya da al'aura'u wanda take da ido ɗaya ba mun gane ko? yawa makauniya wanda take da ido ɗaya ba za a yi lahiya da ita ba wala maribatin hakan wanda bata da lafiya gaba ɗayanta to ita ba za a yi lahiya da ita ba walal arjawu hakan nan kuma wanda take take dingishi allati albayyin bala'uha wanda dingishin ta ya bayyana to ya ne za a gane wannan tana dingishin da ba za a yi lahiya da ita ba shine wanda idan an kora su kiwo ake tafiya a bata a baya mun gane to wannan ita ba za a yi layya da ita ba amma wanda duk take iya bin su tana tsingishin amma kuma tana bin su duk inda za a je da ita za a je wannan za a yi layya da ita amma wanda haƙƙin gishinta ya kai za a iya barin ta a gefe yawwa watakila ma a ce wannan ita ba za ta fita kiwo ba ana nan an ɗaure ta to wannan ba za a yi lahiya ko hadaya da ita ba Walal ajafa'u, hakan nan ba za a yi lahiya da al'ajafa'u wata ke ramammiya ba, ta kwanje ne kaf allati la shama fiha wanda jikinta babu abin nan, babu, babu maiko, ba nama, to wannan ita ma ta rame gaba ɗaya ba za a yi lahiya da ita ba. Wayitaka ana kiyayewa fiha a cikin al'amarin waɗannan dabbobi gabaki ɗaya. ana kiyaye al'aibu duk wani abin da za a lissafa shi aibi ne kulluhu dukkaninsa to ana kiyayewa kada a yi lahiya ko hadaya da wanda za a lissafa cewa wannan tana da aibi kaza. Walal mashkukatul uzni hakan nan ma ba za a yi da wanda aka yanke mata kunne ba, illa an ya kuna yasiran sai dai in wannan yanke kunne ya kasance kaɗan ne. to wannan babu laifi kamar ya kasance bai wuce ɗaya bisa uku na wannan kunne ba. Waka zalikal alƙaɗa'u, hakan nan wanda aka yanke shi, wancan an tsaga ne, wannan kuma an yanke, to wannan duk a kiyaye waɗannan. Wa maksuratul ƙarni, hakan nan take da karyayyen ƙaho, in kana yidmi muddin yana fitar da jini bi ma'ana bai warke ba. kaho ya karye bai warke ba to wannan ba za a yi lahiya da ita ba fala ya juzu bai halatta a yi lahiya da ita ba wa illam yidmi to in ko baya jini fa to fa zalika jaizun wannan ya halatta wannan an gama da wannan to an zo kan yanka din malam yace waliyalir rajulu zabaha ubihiyatihi mutum ya ɗauki ya jibinci yanka abin yankan shi biye dihi da hannunsa. Mun gane ko kai da za ka yi lahiyan ana so kai ka yanka ko kai da za ka yi hadayan ka yanka da hannunka. In ko ba za ka iya ba, to ana so ka nemi mutane masu falala kamar limamai to sai su zo sai su yanka wannan su yanka maka wannan rago din. ko malaman anguwa sa kira shi ya zo ya yanka amma an fi son shi ne yin layyan da kan shi ya jibinci yanka wannan abin yanka da hannun shi mun gane ko to mata ba sa yin yanka a dayin mace za ta yi layya to shi malam da zai yanka rago sai matan ta zo ta dafa bayan shi saboda wannan karatun ne tunda an ce kowa jibinci yanka abin yankan shi to ita ba ta yin yanka to amma wai ka zo ta dafa mai yanka a duk wannan ba a kai ga wannan ba mun gane ko ta bayan ba za ka yanka ba to sai a samu limam yanzu ya yanka da da a maiduguri su haka suke yi mun gane ko liman shine mai yanka saboda sun san girmama wato al'amari na lahiya liman in an sauko daga kowa zai fito da ragon shi liman ana saukowa daga masallaci to shine zai biya yanka ragunan kowa da kowa a wajen to shi sa shi mutumin maiduguri bai yi lahiya ba al'amari ya ɓaci masa gaba ɗaya in suna da shi to amma su kamar sai zaman tolayyar sun mai da shi dole ne a kansu kashi ne mutum ya gagara yin layya mun je kusa da layyan nan ina mai duguri muna tattaunawa wani kanuri ya ce to su fa sun koma wancan hadisin annabi ya riga ya musu cincin ma wai ya je sayan ragon layya an ce masa dubu ɗari biyu da ya ce ya yi wannan kan wannan kan ba zai yi ba wannan layya na wannan shekara wato babban al'amari ne su lahiya a wajensu babban babban al'amari ne yawa to in kai ba za ka iya yanka ba to sai a kira liman sai ya zo ya yanka to amma an fi so shine shine wannan karatun wal yalil rajul zaba ubihiyatihi bi yadihi me mutum ya jibinci yanka abin yankan shi bi yadihi da hannunsa ba da zabil imami bayan liman yayi yanka bayan liman an gama sallah ya yi yanka to shi ma sai zo yanka na shi auna harhi ko kuma bayan liman ya soke abin sokewan shi ko kuma shi wannan mai in abin da za ka soke ne bi ma'ana wato raƙumi ne to kai ɗin ka soke da kanka shi ne ya fi wa man zabaha duk wanda ya yi yanka qabla an yazbaha al-imamu kabanin liman ya yi yanka au yanhara ko kuma ya soke to wannan ada ubahiyata ya sake wannan lahiya din domin bai yi lahiya ba. Wa malla imama lahum wanda kuma ba su da liman fa, ba su da liman inda suke, inda suke zaune gashi za su yi lahiya amma babu liman ballanta na su san liman ya yanka su ma su yi to yaya za su yi. Faleta harrau sai su yi kirdadan salata akrabil a'imma wato sallan nan na shugabannin da suke kusa da su. Yau su suna can ƙauye ba su yin idi, to amma gashi za su yi lahiya. ko ba su zo nan masallacin idi ba ballantana in sun koma su je su yi mun gane ko to yaya za a yi a wannan waje to sai su yi kirdadan sallan shugabanni da suke kusa da su ce yanzu kan suna ganin liman ya riga ya sauko daga idi in liman ya sauko daga idi ko to kaga lokacin yanka yayi to shikenan sai su yi yankansu shine sai su faleta haro salata akrabul a'immati ilaihim wa zabahu da kuma yankansu wa man dhaha bilailin duk wanda yayi layyansa amma da daddare aw ahada ko kuma yayi hadayan shi amma da daddare to lam yujiz wannan bai isar mishi ba mun gane ko wannan ba a yin su da ba a yin layya ko hadaya da daddare da rana ne ake yi mun gane ko wa ayyamin nahari to kaga kwanakin nan na lahiya ko na suka salasatin guda uku ne yuzbahu fiha wanda ake yanka ciki aw haru ko kuma ake yin suka a ciki ana yin su ne a waɗannan kwanaki ila gurubi shamsu zuwa faduwar rana min akhiriha na ƙarshen wannan kwanaki din wal ablal ayyamin nahari mafi falala na cikin kwanakin wannan suka a walaha shine farkon kwanaki mun gane ko kwana na ɗaya na biyu na uku to an gama wa man fatahu zabhu fil yawmil awwal duk wanda yanka ya shige shi fil yawmil awwal a rana na farko ila zawal har zuwa zawal bai yanka ba har rana ta karkata to faqad qala babul ahli ilmi shashin malamai sun ce yustahabbu lahu an so a gare shi an yasbira ya yi haƙuri da yankan nan ila bahal yau misani har zuwa rana na biyu kada ya ce zai yi yankan bayan azahar wannan abin da aka so ne a babul istihbabi musabi ne amma in ya yi bayan zawalin har zuwa daidai rana za ta faɗi wannan duk lahiya ya yi amma abin da aka so ya mai da shi rana na biyu in walaha ya yi sai ya ci gaba da yankan shi mun fahimci wannan ko wala yuba'u to mu sani a cikin wannan nama na lahiya ko kuma abin da aka yanka la yuba'u ba a sayar da wani abu min ubhiyatihi daga cikin wannan nama na lahiya ba a sai da jildin fata wala gairuhu kowanninsa mun gane ko ba a sai da shi ba a yin amfani da shi wajen biyan ne aiki akan wannan dabba din a ce eh mahaucin da ya aiki to ya ɗauki fatan shi ne ladan aikinsa ba a yin wannan a nemi kuɗin mahauci a bashi duk gabaki ɗaya naman ba a sai da komai a ciki na lahiya ne ko na hadaya la yuba'u shay'un minhu eh wa tuwajjahu zabihati inda zabi ila ila alqiblati ana fuskantar da abin yankan nan lokacin yanka ila alqiblati zuwa ga zuwa ga alqibla wal yaqul mai yanka zai ce mal yaqul zabihu mai yankan nan zai ce bismillahi wallahu akbar ba za ka ce bismillahir rahmanir rahim ba a bismillah ake faɗa lokacin yanka shine karatun yanka mun gane ko bismillahi wallahu akbar wa in za da in ya ƙara fi ubahiyyati a cikin na lahiyan nan yace rabbana taqabbal minna mun gane ko to fala ba asa bizalika babu laifi da wannan to wa man nasiya wa man nasiya tasmiyata duk wanda ya manta da fadin bismillah din fi zabil ubahiyyatihi wajen wajen yanka wannan abin lahiya au gaire ko kuma sauran yanke yanke duk da ake yi duk yanka in za a yanka ana karatu yanka shine bismillah to duk wanda ya manta bai faɗa ba fa inna hatukal za a ce yawa ya manta bai ce bismillah ba ma da za a yi yankan layyan a'a ya zo zai yanka kaza bai ce bismillah ba duk ya manta wannan tukal za a ce wayin ta'ammada tarku tarku tasmiya in ko da gangan ne ya bar faɗan bismillah din da gangan ya bari to wannan lam tukal ba za a ci ba to waka zalika hakan nan ma inda irsalin jawarihi lokacin da zaka aike da karanka Allah sai da akan abin farauta shi ma zaka ce bismillahi to in yaje ya kamo ko da ya kawo in ya kawo shi a mace za a ci wannan dabba din mun gane ko yawa to shi ma har in ka manta kuma baka ce bismillah ba amma ka aika shi kama shi sai yaje ya kamo zomo ya zo da shi aka shi za a ci ko da baka ce bismillah ba ka manta amma in kuma da gangan ne ka bar faɗan bismillah ɗin in ya kawo shi a mace sai dai ka girka makaren shi kuma ya ci. Eh, domin shi kare ya halatta ya ci wannan, amma kai kuma bai halatta ka ci ba. Mun fahimta ko? Wala yi ba'u fil ubihiyyati to malam ya sake dawowa, yana maimaita mana la yi ba'u ba a sayar da komai minal ubihiyya na daga jikin wannan abin da aka yi layya da shi wal aqiqati da wanda aka yi suna da shi wanne suke da wanda aka yi yanka na ibada in dai wa'annan ne to ba a sai da lahamin nama wala jildin ba a sai da fata wala wadaqun ba a sai da wadak wadak shine wato kitse ba a sayar da wannan kitse din ko kakidi wala asabun ba a sai da jijiyan ɗaya daga cikin wa'annan wala gairi zalika wani wa'annan abin da ya kama ko da su sufi wanda ake cirewa daga jikin dabba mu ba mu da sufi dabbobin ba su da sufi a nan mun gane ko can inda yake kasashen sanyi dabbobin su yana da sufi to ba a cire wannan a ce za a sayar mun gane ko wala gairi zalika to ina ganin za mu iya kwana a nan sai mu tashi in an yanka kuma yaya za a yi da nama din abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ya Allah ka wadata mu da ruwa mai albarka ya Allah ka wadata mu da ruwa mai albarka ya Allah wannan damuna da muke ciki Allah ka sanya mata albarka a cikin ta ya Allah ka wadata mu da abinci ya Allah ka wadata mu da abinci ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أن سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين